وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uku ga watan uku ga watan safar shekara ta 1445 wanda ya dace da 20 ga watan takwas shekara ta 2023 miladiya a yau muna darasi na 133 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatar islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano najeriya muna cikin fasali da yake magana akan mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kafirai da kuma shiryar da ya bayar wajen zaman lafiya da sulhu da kuma 'yan aiki na kafirai wanda suke aikowa wajen annabi sallallahu alaihi sallama shin dan aike yana da hukuncin mai gidansa da ya aiko shi muka tabbatar cewa a'a shi dan aike bai da hukuncin mai gidansa ko da ba musulmi ba ne shi aiko shi aka yi zo ka wani abu to ba a taba shi muka yi ta tahowa har inda muka zo bayani akan hukunce-hukunce dangane da abin da muka tsinta na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi sulhu da saka lokaci da sauransu a can ƙarshen fasalin mun tsaya akan wata matsala da malam ya ce wa ala hadha idha tala al masruq maluhu in ala ba'dihi fi yadi kha'inin ma'rufin wa lam yatabayyan annahu ishtarahu min ghayrihi jaza lahu an yahlifa anna baqiyata malihi indahu wa annahu sahibu as-sariqati istinadan ila al-lawthi الظاهر نظير حلف أولياء المقتول في القسامة بل أمر الأموال أخف wannan matsalar wato mutum ne aka sace masa kayansa aka sace masa kayansa kayan nan yana da wani adadi da yawa ya nema ya nema bai samu ba can ya ji yana zagaye kurum sai ya je ya ga wani ɓangaren kayan da aka sace masa ɗin a hannun wani to me hukunci kuma aka bincika ba shi ya sayar masa ba kuma shi bai sayar da kayansa ba ba kuma wani ne ya ɗauko ya sayar masa ba saboda idan wani ne ya ɗauko ya sayar masa to yana nuna wancan ɗin shi ne ya sata kayan sannan ya kawo shi wannan mutumin da aka ga kayan a hannunsa shi kuma ya siya to an bincika babu wanda isayar masa misali akwai motarka Allah kiyaye da aka sace kasan tayunta kasan kujerun cikinta kasan kofofinta kasan kaza kawai sai ka je kasuwa wata rana an nemi wa saci motar nan ba a samu ba kana zuwan kasuwa wata rana sai ka tarar da wani bangaren marfin motar ka a wajen wani ya kasa ka duba ka gani a ga ma inda ka liƙa wata sika can ka duba sai ka ga kuma ga a ga kujerar ka daman wata rana wani abu ya taba kona ma kujera ga ma inda aka kona ta yanzu kaga nan kana da hujja cewa wannan kayan motar ka ne to ina ina sauran motar kai waye sayar ma sai ce ba sayar masa akai ba kayan shi ne to kaga hujja ta bayyana to ya halatta ka zo ka yi rantsuwa ka ce ba ma wannan ba sauran kayan ma yana wajensa yanzu a nan gurin kaga baka ga zahirin kayan ba amma ka yi amfani ne da karina muna magana ne akan al-istidlal bil karina har ma aka kawo maganar kasama da rantsuwa akan abin da kake kyautata zaton haka ne yanzu wannan mutumin in ka rantse da Allah ka ce sauran kayan motar kama yana wajensa ai ba za ka yi kafara ba tunda ya ce ba kowa ya bashi ba ba kuma wani ya sayar masa ba ta kenan shi ya tsata to a shari'a ya halatta kai rantsuwa kuma idan ka rantse kuma za ka iya cewa shi ne ma ɓarawon wa annahu sahibu sarika kawai ka kai shi ma ƙara ka ce ga ɓarawon kayana na samu an ɗebe maka kayanka da hulunanka da agogonka da kaza ɗinka ko ka ce an ɗebe maka dabbobinka guda ashirin da raguna da tumaki ka ne ma ka rasa can sai ka je ka ga ragunanka guda biyu a wajen wani a ciki wataƙila har ya kasa su ya sai da su ne saura biyu ba a siya ba kai wa ya sayar maka ba bayani zai iya cewa a haba abinda na kiwata sa gidana ma karewa ka san barawo akwai rashin kunya to ya halatta a shari'a kai rantsuwa ha ka ce wannan shine barawon dabbobinka ko wannan shine barawon kayanka tunda ka tarar da hularka da agogonka da gilas ɗinka dama an ɗebe maka shaddodinka ne da kayayyakinka jakarka guda ka ɗauke to sai ya nemo sauran to a shari'a ana amfani da al'istilal bil qara'in wani dalili da ka gamsu cewa shine kaza kuma alkali yana iya ɗaure wannan mutumin saboda wannan dalili shine abinda malai yake so tabbatar mana kamar haka abin da ya shafi wanda aka kashe musu dan uwa sai suka bincika suka samu qara'in kasan akwai abin da ba za ka samu hujja karara ba amma akwai karina an kashe maka dan uwanka sai ka ga wata alama a tattare da wani to ya halatta ka rantse ka ce wannan ya hukuma wannan ina rantsewa da Allah shi ya kashe mun dan uwana kuma ina neman hakkina ko misali an kashe maka dan uwanka ranar da aka kashe shi akwai wasu kaya masu tsada a jikinsa ranar da aka kashe shi akwai agogonsa kaza akwai zobensa kaza ba ku ga dan uwanku ba ku ga wasa ba sai ku je ku tarar da hularsa ta ranar da aka kashe shi da kayan da yasa ranar da aka kashe shi da ma zobe gashi nan an wanke za a sayar ko an ganshi a wajen wani ko an gansa a rataye wannan karina ce kawai sai a ritsa wanda aka tarar da wannan abu a wajensa a ce shi yayi shi yayi wannan aiki to shine ce walidhalika thabatat bi shahidin wa yaminin wa shahidin wato wa mar'ataini bi khilafid dima yace shi yasa wannan bayani da karanta a baya ya tabbata ana iya tabbatar da shi da shaida da rantsuwa a ko kuma shaida ɗaya da mata guda biyu sabanin abin da ya shafi zubar da jini to sai mu ci gaba malai ce wal qur'an was sunna yadullani ala hadha wa hadha wa laysa ma'a man idda'a naskha hujjati hujjati aslan فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل حكم بموجبها أو حكم بموجبها الصحابة بعده wannan bayani da muka yi duka akwai shi a cikin alkur'ani kuma babu wani abin da ya shafi wannan hukunci da muka tabbatar malaman da suka yi da'awa ko waɗanda suka yi da'awa to ba su da wani dalili akan da'awar goge akwai wanda suka yi da'awar naskhi share wannan hukunci malam yace ba su da hujja saboda fa innahu fi suratul maida ai bayanin ayar ma na wannan abun yana cikin suratul maida suratul maida kuma tana cikin surorin karshe da suka sauka a cikin alqur'ani kuma wa hakama bi mujibiha as-sahabatu ba'dahu sahabbai sun yi aiki da ma'anar wannan hukuncin bayan saukan wannan sura ta suratul ma'ida so babu wani maganan gogewa wa min hada istidlalu shahid yusuf bil qamisi wa hakahu Allah muqarraran lahu wa ta'assi bi hada wa amsalihi fi iqrarillahi lahu la fi mujarradi hikayati to sai kuma kissa ta gaba lokacin da mala ya ce yana daga cikin amfani da karina wato kafa hujja da shahid yusuf shahid yusuf shine wanda ya ba da shaida akan annabi yusuf da rigar annabi yusuf za mu zo mu yi bayani a kai kuma abin mamaki allah ya kawo mana wannan hikayar ta shahid yusuf din ta shaida yusuf din ya kawo mana ya ce ga abin da ya ce shaidar annabi yusuf da wannan mata da ta yi da'awar cewa ai ya neme ta ha to sai Allah ya kawo mana dan mu yi koyi ta'assi bi hada wa amsali da makamancin wannan wajen ikrarin lahi lahu wajen tabbatar da wannan shaida da Allah da kansa ya tabbatar da wannan shaida a lafi mujarrad hikayati ba wai kawai dan a kawo mana hikaya da labari bane kawai abin da ya faru annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana gidan sarki yana hidima kamar yadda suka siyo shi a kasuwa wa sharauhu bi samanin baksin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi min az-zahidin yayi ta yawo a hannun mutane an kawo shi an kasa shi a kasuwa dama ya shiga ibtila'i shi annabi yusuf tunda aka haife shi ya tashi a cikin yan uba yan uwansa suka sa masa ido ashe babban mutum zai zama suka ce a muna ganin babanmu yana fifita wannan yaron akan mu kuma muna ganin wannan ba daidai bane ba a iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin abinda suka fara bada shawara akan yusuf suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ku kashe shi ko ku jefa shi fi ghayabatil jubbi yaltaqitu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin a kashe shi wasu cikin yan uwan suka ce a'a kar mu kashe shi mu dai kama shi mu gulla shi a cikin rijiya kawai wataƙila in ya ci sa'a wasu masu wucewa yan kasuwa masu ɗiban ruwa masu ba dabbobin su ruwa in sun zo za su iya ganin mutum a rijiya su ɗauke shi tafi da shi an huta da shi wannan hasada ko ƙi malam idan mutum baya son ka zai iya goyon bayan a halakar da kai ka fahimci wannan shi yasa duk lokacin da ka fahimci wani ba mai son ka bane to ka yi nesa nesa da shi zarar ka fahimci wani maƙiyi ne a gare ka to kai ta addu'a Allah raba ka da shi lafiya zai iya salwantar da kai zai iya goyon bayan a salwantar da kai zai iya kaza zai iya kaza ku rinka daukan darasi in qur'ani yayi bayani yanzu wannan yan uwansa ne a kuma ƴaƴan annabi ne annabi yaqub kuma hakan aka yi sun mayi da awan an kashe shi wa ja'u abahum isha'an yabkun suka zo wajen babansu a daidai lokacin bayan magariba da isha'i kenan da daddare kenan suna ta kuka suka ce inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu amma wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqina mun tafi muna wasan tsere da guje-guje namu na yara muka bar yusuf yana wasa kura ta zo ta dauke ta cinye shi kaga ma rigarsa kaga jini da kura ta yayyaga shi waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qur'ani yace suka zo da jinin ƙarya a rigar yusuf qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun annabi yaqub yace ku dai kawai ranku ya raya muku ku yi ma wannan yaron abinda kuka yi mai amma kuma Allah shine zai taimake ni akan abinda kuke yi wannan kisar abin da take nuna mana idan har Allah ya maka wata ni'ima a gidanku ka fifici wasu daga cikin gidanku ko da ilimin addini ko da ilimin zamani ko da arziki da wadata to ka bi a hankali wani ya gaya mun yana cikin rufin asiri da wadata ya ce ba abinda baya wa danginsa yan uwansa ya ce amma akwai dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya wallahi baya kula shi ya ce malam ka san meye saboda wannan arzikin da Allah ya mun kula shi ɗin banza shi mamakanin shi yayan ne yake faɗa shi ɗin banza ɗan iskan yaro yaushe ma ya samu kuɗin ni ko kula shi ni ina ruwa na da kuɗin sa abin da ya dame haka kawai ba zagin sai ba komai ba abin da ya hada su kawai hasad to hasada a cikin gida ma tana faruwa a tsakanin yaya da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya a cikin mata an kana da mata ya'ya biyu uku hudu yan mata in wata ta samu miji mai maiko wata kuma ta samu ɗan uwa to za a iya samun matsala Allah kuwa to jama'a amfanin karatu fa aiki da shi duk wanda Allah ya bashi wata dama ya dage da addu'a ba a cin damar duniya ba a cin falala ta duniya haka kawai kana bacci sai ka dage da addu'a da ihsani wa mutane da kyautata musu ka bayar a can ka bayar a can ka rufe bakin wannan ka taimaki wannan ka agaza in an shiga matsala ka taimaka ba wai ka zama gola moni monga ka rike ka ki ka bayar ba idan suka harbo maka tsiyar wallahi za ta iya kama ka amma ba shi ma ce sadaka maganin masifa to ka bayar kuma gaskiya ne sadaka tana maganin masifa duk wanda yake so ya kubuta daga makirci da kai da mutane ya rinka taimaka musu ku rike wannan wannan mutane ne ƴaƴan annabi ne a duba annabin Allah yadda Allah zai mai da shi babba mai matsayi amma inda ya shiga suka wulla shi a rijiya suka daga nan aka ɗauke shi daga rijiya wasu suka tsince shi su ma suka gani suka ce kai wani mu kai shi kasuwa yana ji yana kallo wala akwai masifar da za ta same ka in ta same ka ba yanda za ka yi yana ji yana kallo aka ɗauke shi aka kasa shi a kasuwa aka ɗaure shi tamau da sarƙa ana zuwa ana taya shi annabi yusuf aka taya shi aka buga gadon bayansa aka buga kansa aka duba shi aka saye shi daga nan aka saye shi kuma sai koma bauta a gidan sarki aiki shara gyare-gyare Allah ba ruwansa dan zai mai da kai wani babban mutum mai matsayi ba zai hana a tarihinka ya zama kayi mururi da wata wahala ba kuma galiban ana faɗa ma duk wanda ya ci wahala yayi kaza yayi kaza sai ga Allah ya daga shi daga baya to karka damu dan ka ganka a yanayin da kake ciki karka damu karka damu yanzu ni da nake gaban kuɗin nan ni da nake gaban ku yanzu gashi duk kuna ta kallo na amma ina tuno muku wasu shekaru na yi tallar ruwa ka san da ruwa da yara suke a kasuwa irin kula kula din nan in ɗebo ruwa a rijiya in siyo butoci da gwangwanaye in je kusa da masallacin juma'a in kasa wallahi har yanzu na san kwastomomi na da suke siyan ruwa na wata ran na biya ta wurin na ga wurin kamar ma ana fashe da kuka na ce yanzu na zauna a nan na sai da ruwa karka ga in ranar da na zo na sai da ruwan nan in na gama ciniki na haɗa kuɗi na malam kowa baya sani da shi nake kaza nake kaza amma yanzu ba ya zama tarihi ba ka gan shi a jikina babu ka dan kayi wani sana'a ko kayi faci ko kayi dako ko kayi noman kuɗi ko ka yi aikin ƙarfi ko ka yi tono ko ka yi aikin gini ko ka yi mai ba damuwa ba damuwa manzan Allah kiwo ka san kiwo ai ba ka san mutum ya ɗauki dabba ya kora ta daji zai ya tsaya rana yana dukan suna ci abinci ba to annabi ya yi wannan kaga dai shine uga kwata-kwatan mu ba mu da sama da shi to ya je ya kiwon raƙuma ya yi kiwon tumaki yace kuntu ar alghanama li ahli makkah ala qararit to me a ciki ba wani damuwa mai girman kai shine yake tunanin barin yin sana'a kaza ba ba zan nemi kaza ba mai mutunci kuma shine yake iya zuwa yayi amfani da lafiyar sa ya nemi gumin kansa ba wanda ya isa ya gaya ma magana tunda jibin kanka ne daga dai ka roƙi wani fa ka je kai karamar murya da aka ku samari da ku nake duk wanda ya samu hanyar da zai samu taro da kwabo ka je ka yi yankan rake ne sai da data ne dinki ne aikin karfi ne wani sana'a ne wani abu za ka kasa ka saya ka sayar ka je ka yi lokaci ne akwai lokacin da ba za ka yi ba amma mutum ya tsaya ya takabbar yana jin shi shi ne kana hura kanka baka da taro a'a ba a samun rufin asiri da arziki ba tare da an wahala ba tunda wanda ya fi ka daraja ma yayi annabawa sun yi kiwon tumaki annabi Musa yayi annabi waye yayi sun yi aikin wahala annabi Musa zuwa ya ɗebi ruwa ruwa a rijiya jan ruwa yi ta jan ruwa yana ba wasu yara 'yan mata ta dalilin wannan aka ba shi budurwa ya aura annabi Musa bayan ya gama sai da je huta wallahi Allah sa kuna gane to nan abinda ya faru ƙarshen sakayyan da Allah ya jarrabi annabi Yusuf da mutanen gidan nan suka yi masa matar gidan sai ta neme shi kuram ta neme shi lalata da shi suna tafafatawa وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهيت لك أو ترباية قراءة تعرف قوبة تيدئ أبن ما تتكي نفتنا تشي بسم الله قال معاذ الله يشي الله يتهيني كاجي إيماني وانا كاجي إيماني كاجي إيماني kwanan nan wani ya bugo mun ya wani yaro yana yana shashika yana kakkarya murya ta ƙarya ta tsiya wannan ina cikin matsala wallahi na ce me matsala wallahi tsohuwar budurwa ta ce shekaran biyar ma rabon mu da ni na mamanta da ita ta yi aure sai da ta zo ɗaki na wallahi sai da ta sa ne na lalata da ita na ce mutumin banza ya kamata a zane ka da tsumagiya wallahi ni za ka rena hankali na ce sojoji ta zo maka da shi ko wuka ta kafa maka ko bindiga ta ce ko ɗaya babu to ni zaka zo kana cewa kana nace ka shiga uku kawai shine amsar ka kawai ka shiga uku ka shiga uku ka yi zina da matar wani ka shiga uku ka karya dokar Allah ka shiga uku ka ci amana imani da annabi Yusuf ba kowa a gidan ita ce mai gidan ta rurrufe kofa wa gallakatil abwab wa qalat hitalak ko haitalak qala ma'adha Allah yace Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya yace Allah ubangiji na shi ya kyautata mun mazauni anan ko kuma mai gidana din nan da ya kyautata mun mazauni anan in zo in ci amanarsa in yi zina da matarsa yace baran ya ba ruga da gudu ta bi shi da riga a jikinsa to wajen jawo shi sai rigar ta tsage ana cikin wannan kokawa sai wuf sai ga mai gidan ya dawo sarkin yana shigowa ya ji ana katar-katar kawai ka duba makircin mata malam ka nemi Allah ya tsare ka da makarin mace mace ko ai in ka ganta ka haɗa kulawuzai da falaki da nasi sai addu'a za ta saka ka kuka da zubar da hawaye kuma ko da yar birit ce ka san me matan nan ta ce qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su illa an yusjana aw azabun alim tace mai gida meye sakamakon wanda yayi nufin mummunan abu na zina da lalata da matarka da kanta ta bada ansa ta ce a kai shi kurkuku a ɗaure shi au azabun alim ko a yi mai azaba a masa duka a wulakanta shi a tozarta shi kenan kawai ta ce ga wannan yaron gidan yau ya zo yana nema na zai lalata da ni annabi yusuf ya isa yi magana abin da ya bude baki ya ce kala hiya rawadat ni an nafsi ya ce ranka ya daɗe ita ta neme ni ya zan yi nemi matarka ashe kuskure ne mutum ya je nemi matar wani ya sa manzan Allah da aka tambaye shi ayyu zambi azam wani zunubi ne fi kowane zunubi girma bayan ya yi maganar shirka sai ya kawo a cikin zunubin ya ce wa an tuzani halila ta jarika ka je ka yi zina da matan makocinka halila ma'ana halattacciyar makocinka da Allah ya halatta masa da salatin annabi da dauran aure kai kuma ka keta alfarmar ka je ka yi zina da ita wannan zubban zunubi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ashe ana yi to sarki kuma bai yi wani dogon turanci ba kawai sai aka ɗauki laifi aka ɗora wa annabi yusuf to shine sai Allah ce an samu wani shaida da ya ba da shaida da aka zo ana rikici ya ce to shi bari ya duba ya gani wa shahida shahidun min ahliha ina fati ne nan ibn al-qayyim ya kawo yace menene wa hada menene wa hada al-istidlalu shahid yusuf to nan ne nazo gurin wa shahida shahidun min ahliha kenan yace hiya rawadadni an nafsi to shi mai ba da shaida na annabi yusuf da zai yi hukunci tsakanin annabi Yusuf da wannan mata ɗin sai ce a ba komai a duba a garigar shi annabi Yusuf ɗin ba ta yage ba kuma shi shaidan min ahaliha ne a cikin mutanen 'ya'yan gidan ne a cikin masu aikin gidan amma wani mutum ne mai adalci shi kuma ya ce in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibina ku duba rigar annabi yusuf idan ta yage ta gaba qamisuhu qudda min qubulin in rigar annabi yusuf aka gani ta gaba ta yage to fa sadaqat lalle mata sarki ita ce mai gaskiya annabi yusuf kuma abin da ya faɗa ba daidai bane wa in kana qamisuhu qudda min duburin yace fa kadhabat wa huwa min as-sadiqina to ita ta yi ƙarya shi kuma yana cikin me masu gaskiya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin yayin da aka duba kawai sai aka ga ai rigar annabi yusuf din ta baya ta yage mai shaida sai ga rigar annabi yusuf ta baya ta yage kawai sai ce qala innahu min kaidikunna wannan yana daga cikin kaidinku da makircinku ko mata inna kaida kunna azim lalle makircin mata kaidin su mai girman gaske ne kaji malam inna kaida kunna inna kunna inna kunna kaida kunna nauyi kan nauyi yana nuna cewa wallahi ka ji tsoron makircin mace ko matarka ne ko yarka ko ko ko a nan saboda masu yin hadda ku kula ya ce saboda in an zo hadda saboda ana shan wahalar kamisahu kamisuhu wanne ne a farko to sai ka rike cewa in kana kamisuhu sannan ƙubulin duburin wanne ne a farko wanne ne a biyu to ƙubulin ne na farko in kana kamisuhu ba ƙamisahu ba ƙamisahu yana zuwa ne a ƙarshe zan gaya muku shi idan har ƙamisahu ƙudda min ƙubulin to ƙubulin shine na farko to fasaddaqat wa kadhabat fasaddaqat wa kadhabat wanne ne fasaddaqat wa huwa min al-kadhibina sai ya fara gaskata matar yace to shi ita mai gaskiya ne shi kuma annabi Yusuf abin da ya faɗa ba daidai bane wa in kana qamisuhu din ne dai qamisuhu qamisuhu guda biyu sai qudda min duburin na farko qudda min qubulin na biyu qudda min duburin ka jero su haka to an gama to sai kuma yace falamma ra'a qamisahu to nan ne qamisahu ta zo an gama labarin sai aka ce yayin da aka bincika aka ga rigar ta yagi qamisahu kenan lisafin qamisuhu qamisuhu qamisahu sai ka ce qubulin duburin to haka ake sai an yi dabara wani lokacin za a hada ce qur'ani sai an masa wayo sai a shigar da shi a wuce kawai to wanda yazo duk guri mai wahala irin wannan nika ake masa na daban da ka da ka zo sai ka share shi ka wuce wanda ko bi shi fa fa fa fa kana zuwa tsakiya sai ka rude a'a qamisahu in kana qamisahu a ce subhanallah ce a qamisuhu duk sai ka bi ka rude wanda min duburin ne na farko a kubulin ne duk sai ka rude to setawa ake Allah ganar da mu to wai me me hikimar cewa idan rigar ta yage ta baya shine mai gaskiya ita ce mai ƙarya kenan ya za a yi ha falamma ra'a qamisahu qudda min duburin rigar ta baya ta yage biyo shi ta yi yana gudu kenan ana bin sa to kaga ita ta neme shi idan kuma ta gaba ne fa to shi yake kokarin yayi kanta kenan tana kama rigarsa tana turewa har rigar ta yage to sai aka ga rigar ta yage ta baya ashe ya zo zai shiga kofar ne ta jawo rigar tana jawo rigar sai ta farke rigar dama rigar annabi ce ba ba wata mai tsada ba ne ba shadda ne ko wani yadi mai tsada ba ina fata ana ganewa to yanzu a nan gurin akwai hujja karara an gani cewa ita ta neme shi a'a karina aka amfani da ita ana so a nuna maka a rayuwa ana in baka samu hujja karara ba ana duba ƙara'in wani dalili haka wanda za ka iya kafa hujja da shi ka ce to ai kaza ya nuna kaza ne aka yi to wannan akwai shi musamman wannan karatun alƙalai ya kamata su gane shi saboda zai musu amfani da duk wanda kuma yake hukunci tsakanin mutane biyu uku ko a gida ko a kasuwa Allah gane da mu to mun gama wannan ba wai Allah ya kawo wannan dan hikaya ne da labarin tarihi ba kawai a ya kawo mana dan mu koyi ne malam ce walamma qarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana khaybar fil ardi kana yab'asu kullu amin man yakhrusu alaihim simara وينظر كم يجنى منها yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mutanen Khaybar a ainihin wato garin Khaybar a gonar Khaybar to ya kasance duk shekara yana tura musu wato wanda zai yi khars al khars ana nufin kamar wanda zai yi zai estimating kenan estimator wato wanda zai kirdado ya ce wannan gonar za ta yi buhu kaza wannan gonar dabinin za ta yi buhun dabino kaza to yadda abin yake faruwa lokacin da annabi ya ji yakin khaibar yaki shekara ta bakwai ya yaki yahudawa mai kun ya kore su fita sai suka ce suna neman alfarma da Allah ya bar su ci gaba da zama suna nomawa wannan gona duk da ta zama ta musulmi to sai annabi ya ce eh to za mu bar ku ku zauna ku ci gaba da zama amma da sharaɗin za ku noma gonakin ku ɗauki rabin amfani mu mu ɗauki rabin amfani daga nan malamai suka ce ya halatta ka iya ɗaukan gonar ka babba ka ba wani ka ce je ka gyara idan an samu buhu ɗari ka riƙe ɗari ka riƙe hamsin riƙe hamsin annabi ya yi wannan business ɗin da mutanen khaibar suka ce daga kore mu gaba ɗaya ka bar mu saboda matsayinka da darajarka za mu noma maka gonar ka gonar musulunci ce amma ba za mu cinye amfanin mu kadai ba za mu ɗau rabi za ka ɗau rabi to annabi sallallahu alaihi wasallama dan saboda makirci ne yahudawa da rashin gaskiyar su malam bai zai bai wadatu da mazancensa na bakka ba sai duk shekara sai ya tura dan aike ce je ka duba mana amfanin gonan kaga za a samu kwano nawa buhu nawa ya ba su ilaihim man yakhrusu sai ya tura musu wa zai estimating yanzu kuna noman alkama da wani kuna noman shinkafa da wani kuna noman masara da wani kuma kana jin tsoron zai iya maka ƙarya a samu buhu ɗari ya ce maka talatin da bakwai aka samu to dabarar da za ka yi sai ka samu masanin noma masanin gona baya nan sai ka tura ka je a auna maka wannan gonar buhu nawa ake tsammani to kaga nan gurin ai tsammani ne ba tabbas ba to shi ma kaga karina ne an yi amfani da me da wani dalili da ake kyautata zaton haka ne to kai ma za a iya tuhumanka ana kyauta da tan an ga kuɗi sun bata a gida baka da sana'a baka komai an ga kana tawa da kana yanka shaddodi kana sayo sabon babur kana zuwa abokananka kana sai musu tsiran dubu uku da ɗari biyar biyar kana kuma kuɗi sun bata kuma ba a ga kai ka ɗauka ba a ga wannan ai wata ƙarina ne da a ce kai ku tuhumi ce shi ba ina samo kuɗin nan ina fata ana fahimta ina ga misalan nan insha Allah sun sa kuna iya ganewa abin da ake nufi to wannan kuma yana nuna mana yahudawa ba abin amincewa bane ai kaga alkawari suke da annabi amma ya tura ya ce aje a duba mu fa yanzuru kam yujna minha yace fa yudamminahum nasibal muslimina yayi sai ce aje a duba nawa za a samu a wannan gona sai ce to duk faraban musulmi za ku biya mu muna tsammanin khaibar bana za ta ba mu buhu dubu don haka rabonmu na musulmi in ya salwanta wallahi sai kun biya wannan kafin amfanin ya, ya, ya gama wa ya tasarrafu na fiha kuma za su yi tasarrufi a ciki ma'ana za su iya ci za su iya ba wa bako in ya zo za su yi komai amma dai an zo rabu a ƙarshen shekara za su ba musulmi hakkinsu wa kana yaktafi bi kharisin wahidin annabi yana wadatuwa da mai kirdado guda ɗaya sai tura shi وفيه دليل على جواز خرس ثمار البادي صلاحها wannan yana nuna mana ibn qayyim yace ya halatta ashe amfanin da amfanin da ya kusa nuna ko da bai nuna ba amma nunan sa ya bayyana ya halatta a tura a yi estimating wannan dawa tun da yanzu ta fidda kai duk da bata nuna ba buhu nawa za a iya samu wannan masara tun da ta fidda kai duk da bata nuna ba buhu nawa za a samu bishiyoyin mangwaron nan gashi sun yi 'ya'ya duk da bai nuna ba buhu nawa za a iya samu tirela nawa za a iya samu wannan kankana gashi dai bata gama nuna ba amma za a samu kanta nawa za a samu kaga dai ai ba a yi aka cire ba cirewa a auna shine tabbas to amma yanzu an yi hukunci da abin da ba tabbas din bane kuma shari'a ta yarda da shi shine abin da ake so a tabbatar mana ya halatta ai wannan wa ala jawazi qismati simari kharsan ala ru'usin nakli ya halatta a raba amfanin gona kamar 'ya'yan itace suna kan ha suna kan iyayensu ba a yanko su ba dabino ne mangoro ne gwaiba ne wane ne gwanda ne duka za a iya buga lissafi masana malam za su iya ce maka gonan nan Allah ya sa da ba za ta gaza wato mota kanta ashirin ba na kankana kuma wallahi malam ba zuwa ya irga su ba kuma in Allah ya sa da idan an zo an yi sayan yi kana noma shinkafa wani zai zo irin yan naƙurin lannan yana duba ya ce ai malam wannan shinkafar taka in Allah ya sa da baraka yanki ƙasa da buhu saba'in ba kuma a je a gani kawai me zai fa zai duba ta da ido kawai memorin za ta gaya masa ba za ta wuce kaza ba kuma wallahi idan ka zo haka za ka sai ka samu saba'in saba'in da ɗaya da biyu da uku kaga daman ya ce ba za ka samu ƙasa da saba'in ba akwai masu ilimi akan wannan yanzu wani idan ya zo ya ga gida ka gina ka kashe kuɗi miliyoyi sai ce wannan gidan saboda tsabar kwarewa da aikin gini da sanin kayan gini zai ce wannan gidan ya kashe ya kai miliyan arba'in a cikinsa kuma wallahi idan aka zo aka buga lissafi za a ga kamar haka ɗin to irin wannan ana iya amfani da su a ainihin wato ba ni sunan shi a shari'a kamar valuers in mutum zai sayar da gida akwai valuers dillalai za su zo su duba gidan su shiga su fita za su kalle shi su tsaya su duba layin gidan su duba yanayin unguwar su duba yanayin security unguwar su duba yanayin ginin su duba shekarun ginin su duba yanayin kaza ta ce wannan gidan alaji da ikon Allah bai zai wuce miliyan goma miliyan sha ɗaya miliyan sha biyu in an tsananta miliyan sha uku ba ba zai wuce miliyan sha uku ba kuma duk wanda zai zo ya auna shi ya zo ya auna shi kuma in Allah ya so da cinikin nan ba za a wuce haka ba ilimi ne to shari'a tana iya karban wannan ina fatan kuna fahimta يوا ويصير نصيب عهد إمام معلوما وإن لم يتميز بعد بعد لمصلحة النماء rabon kowane ɗaya daga cikinsu sananne ne wani ana tsammanin zai samu buhu kaza wani zai samu buhu kaza ko da kuwa ba a iya mayyazewa aka bambance ba daga baya wa'ala wani hukuncin kuma annal qismata ifrazun la bai'un وعلى جواز الاكتفاء بخارس واحد وقاسم واحد وعلى أن لمن الثمار في حكنكو لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرس ويضمن نصيب شريكه إذن كراتون وانشان يميميتا قصة تنانونا من الشيوى واتو wato wannan rabo din da aka yi ba sayarwa aka yi ba don wani zai iya zo ya ce a to ba annabi ya hana a sayar da amfani kafin ya nuna ba kisma ne rabo ne kawai akai rabawa akai labai'un amma me annabi ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sayar da amfanin gonansa bai nuna ba da haka wannan abin da aka yi rabo ne kawai estimate ne aka yi aka ce kai kana da kaza kai kana da kaza amma ba zo aka yi aka sai da shi ba sannan kuma ya halatta a wadatu da mutum ɗaya idan ka zo wani dillali zai duba ma gida shi kaɗai ya isa kar wani ya zo sha baya za a kawo dillali ɗaya a kawo guda uku ko mutum ɗaya aka kawo yayi in ƙwararre ne in dai ba an haɗa baki da shi kuma ana zargin za a iya son zuciya ba dan ana iya yi mai rabo guda ɗaya sannan kuma an gaya mana a wannan kissa kamar yadda manzo Allah Yahudawan Khaibar duk wanda amfani yake hannunsa duk wanda yake noma gona yana da dama ya tasarrufi a ciki yanzu misalin gona ta ne ni da kai kai kake shuka kai kake sa taki kai kake noma kai kake gewaya ni kawai filin ne nawa ni kasace tawa to ya halatta idan ka zo da 'ya'yanka ka kakkarya ku gasa ku ci ya halatta in ba ya zo ka kakkarya ka bashi kai tasarrufi a ciki idan akwai mangoro a ciki ka ɗauka ka sha idan akwai wannan gwaiba ka ɗauka idan gonar rogo ne ka cira ka ɗan yi tasarrufi wanda ba na mugunta na ƙeta ba kar a ce ai haramun ne da sauransu to idan idan an so za a iya cewa a harkar kasuwa ma mai gida yana iya yana iya sahale maka a cikin harkar kasuwa da kuke yi ta mudaraba ya baka kuɗi kana juyawa to za ka yi tasarrufi a ciki yanzu idan ka bani naira miliyan hamsin ko na baka naira miliyan hamsin kana juyawa to ya halatta kai tasarrufi kaga ai kudin ba naka bane amma kuma ni kuma wahalattawa ne kai kuma kudi naka ne to ya halatta kai tasarruf a ciki kamar a tasarruf kana juya wannan miliyan hamsin ga ko miliyan ɗaya babu naka ko dubu ɗari babu a ciki amma dan mai balangu ya zo da yamma ya zo wuce aka ce kai zo mana yanka mun na dubu ɗaya ba laifi wani mai madara mai kyau ya zo duk da ba kuɗinka bane ce kai kulamun na kaza mai shinkafa ta zo dan abinci a fitar da yara a taimake su idan mutum yana juya maka kuɗi ko yana maka injin niƙa ya halatta yi tasarrufi da abin da yake juya maka kar a ce to ai ba kuɗinka ba ne duk wannan yana cikin fikihu an gane fikihu wato kai kai kai kai deducting kai deducing wani hukunci akan wani abu da shari'a da annabi ya tabbatar ya za mu iya ganewa yanzu gonar khaibar nan ai ba ta yahudawa ba ce ai ta annabi ne su kaga aiki ne za su yi idan an zo kuma za a raba ne gida biyu kai ma yanzu kuɗin da aka baka juya ai ba naka bane kai wahalar juyawan ne naka amma ainihin uwar kuɗi na mai gida ne to amma zai zo ne ka zo kana ta juya kuɗin kasuwanci ba abinci ba za ka ci abinci ba yaron kasuwa ba zai ci ba duk alhajin da ya ɗora yaransa a shago to dole zai ba shi tasarrufi ya ci abinci a dan fifiya wata ya sha ba laifi bane ko baka bane dan dan tsire haka na 500 dai kai ya kai na 1000 saboda abun kai yawa idan karamin jari ne yawa ku kula fa ana lura da babban jari da karamin jari yawa saboda kar mutum ya zo dan karamin kanti ya zo ya ta yanka al'amura yawa kuma ana yi ne bil ma'ruf wanda ko kudin ka ne ko kudin wani ne da duk wanda ya gani ya san dai ba a wuce gona da iri ba amma magana ka je kai cin kawo matanka a tamfofi masu tsada in za ka je kai ma ka yanki uban shadda mai shegiyar tsada a kudin wani a'a za ka tsaya ne dai bil ma'ruf ina fata ana fahimta wanda aka ba shi kulawa da dabino ya rinka dura buhunan dabino za a kai ƙasa kaza za a siyar to yana dan aikin ba laifi ya rinka dan jefawa yana yana yana dan tabawa shine a tasarruf fiha kun fahimci wannan wanda aka ba shi tuka motar haya ba laifi in ya tuka ya samu kuɗi kaga dai kuɗin ba nashi bane ai kuɗin mai motar ne ba laifi in ya je gefe haka ya ga wani wani mai nama yayi kwante bai sayar bai ce kai zo mana nawa ne ce alhaji wallahi dare yayi ba ni dubu uku da ɗari biyar sai ka zaro a cikin kuɗin abin da kai ka saya ka kawo iyalinka a ciki ai kaga karamin tasarrufi ne kai da kai cinikin wajen dubu ɗari biyu a mota zaka kai balance wajen dubu ɗari kaza dan ka kashe dubu uku mai a ciki to duka irin wannan ya kamata mu gane ya halatta a tasarrufi a cikin dukiyoyi da sauransu in dai babu mugunta a ciki malai ce falan ma kana fi zamani umar zahaba ibnuhu abdullahi ila malihi bi khaybar fa adaw alayhi wa alqawhu fi min fawqi baitin haka aka ci gaba da zama yahudawa nan suna ta noma amfani a wannan gona ta khaybar ha har zuwa lokacin sayyidina umar umar ibn al-khattab ya tura ɗansa abdullahi dan yaje wallahi malam sai suka canja tunani mutanen nan kawai sai suka yi ta'addanci wa abdullahi dan umar suka samu wani bene saman gida suka rikito da shi daga sama ah annabi ba ya saba ya tura wani ya je estimate ba a zo mai da labari to me yasa yanzu za ku zo ku canja kai wannan abu ya bata wa umar suka ɗaure hannunsa ka san malam in ana so a wulakanta ka a ɗaure ka a sama a ɗauro ka a ɗauro ka a ɗaure ka tamau sannan a turo ka in taka taka ka faɗo ba yanda za ka yi kuma baka isa ka sa hannunka ka tokare ba in rami za ka faɗa baka isa ba to haka suka yi masa Abdullahi dan Umar suka ɗaure shi suka jefo shi daga sama Umar da ya ji labari fa ajlahum ila sham yace ku tattara kayan ku gaba da ku koma sham yace an daina harkar da ku wa qasama ha baina man kana shahida khaybara ha min ahli al-hudaybiyah ya raba wannan gona ga waɗanda suka halarci khaybar cikin ahli al-hudaybiyah yaje yaje yaje raba ta kaga anan wannan yana nuna cewa idan akwai wani alkawari da aka yi da wani tsohon alkawari ana kaza ana kaza wanda aka yi alkawari da shi sai aka ga ya shigar da yaudara da cin amana to ya halatta ka canja wannan alkawarin ka warware shi yanzu ba annabi ya basu sun ci gaba da noma gonan ba tunda sun zo da rashin mutunci da ta'addanci kaga bai kamata a ce an kyale su ba rashin tausayi a ce ka daure mutum daga sama ka turo shi inda ba dan yana nisan kwana ba ai ba zai kai labari ba irin wannan ne ake cewa turawan a yamma ko turawa waɗanda suke yan mulkin mallaka da suka zo suna kama bayi mun san yi cinikin bayi an ta kama mana kakanninmu da waye waye a matsayin bayi haka kurin za su zo shi shigo gari malam da gudu suke bin iyayenmu malam suna kama ana kama ka sai dai a danna maka sarka haka aka yi daga nan a ɗebe ka sai a kai ka badagiri da wanda aka ɗiba a Nijar da wanda aka ɗiba a Benin a kai ka can bakin ruwa can ne Lagos Badagry wata hanya ce suka yi ta malam no return sunanta no return a faransanci ma haka aka rubuta no return mana duk wanda ya shiga wannan hanyar ba zai dawo ba kana miƙewa kawai da kaje ƙarshe teku ne za ka gani a bakin kwale-kwale ne kawai za a loda ka to ma'anin shahidin shine abinda mutanen suka yi na ka gane illa bature gare ka malam duk wanda ya ciwo ya rashin lafiya suka ga ba zai kai labari ba ba za su ba shi magani ba kurin hulla shi suke cikin kogi kawai kifi ya cinye shi wani malami yana ba mu labari wanda ya karanta tarihin abin ya ce ai malam akwai wanda ma shi abin da suke yi su wasu turawan suna da buhuna da duwatsu a cikin kwale-kwalen a cikin jirgin ruwa buhu dutse buhu mai nauyi Daka da ka zo ciwo ko wani abu ko kayi wani taurin kai sai a ɗauke ka sai a zura ka a cikin buhu da wannan dutsen sai a ɗaure kan buhun ana jirgi yana cikin gudu kurin sai dai su tsunduma ka kaga me yake nufi kawai tafiya za ka yi ta yi magana kai linkaya ma ka ce za ka fito a buhu me za ka iya yi mala akwai mutanen da da yawa aka aka kashe su wai yanzu wannan wai bature wai shine wai zai dawo wai ya ce wai yana son ka ba za su bar ku zauna lafiya ba wallahi wannan gabar da kiyayyar da suke da ita tun fil azal a kanku da iyayenku suna nan har yanzu kuma sun karanta ku sun san ku sun san garurukan ku sun san arzikin ku sun san me kuke da shi sun san me ba ku da shi kuma sun san yaya za su iya cin moriyar ku sun iya su hada ku yaki su hura muku wuta su dirasa su karanta ku su bunka muku wutar fada da yaƙi tsakaninku ko ba komai an san duk bindigar da aka harba musulmi ne zai kashe musulmi kowannan kawai ya ishe su riba alƙalli sun rage muku yawa a duniya abu na biyu za su yi cinikin makami abu na uku wurin da ba su iya shigowa ba yanzu sun samu dama za su iya shigowa za su zo da niyyar da sunan ba da taimako daga wannan ba da taimakon suke na ƙurulla su yi hangen nesa su gano ina fetur ɗinku ina gwal ɗinku ina kaza ana can kuna yaƙi su kuma suna tonan arziki suna lodawa a helikwaftoci da jirage suna tafiya da shi arzikin da ku basirar ku da gwamnatocinku ba su iya zuwa suka tono muku su kuma za su tone su ɗebe shi su ta tafiya da shi naka duk wani wanda yake tunanin yaƙi ko a yaƙi ko a yaƙi wasu ko a yi kaza kaza wallahi tunaninsa bai yi ba ai yanda muke zaune lafiyar nan mu ci gaba da maintaining uwa ɗaya uba ɗaya muke yawwa in an samu matsala a je a sulhunta a gyara kawai amma magana faɗa yaƙi wallahi mu yanzu ba yaƙi muke so ba mu da muna nan muna ta fama da da yan ta'adda suna ta tsince mu suna ta kashe mu wani gari fa na je aka ce an sa kafiyo ma gaba ɗaya an daina yawo da mashin karfe kaza an daina yawo da kaza karfe kaza ka san saboda me wai barayi sun yi yawa masu kwacen waya ka duba fa jama'ar da masu kwacen waya sun fi karfinta yaran gari masu kwacen waya sun fi karfinta su ne za su iya zuwa su tura aje a yaƙi wata ƙasa ga baƙi muna da su da 'yan uwa a daji suna nan a kimtse kullun suna ta abubuwa an gagara aje inda suke waɗannan ma ba sun ishe mu bala'i ba da wannan kunamar bindigan da za a je a harbe mana wani dan uwanmu a can ba gwanda a tsaya a magance mana wannan ba mu samu walwalar kasuwanci da noma garurrukan mu da yawa mun gudun hijira ba ma iya nomawa ko guna da yawa ba ma iya zuwa mu je mu shiga mai kamun kifi an mamaye kasar da take cikin wannan yanayi ita za ta je ta gayyato wa kanta wani bala'i kuma a'a Allah ka raba mu da fada Allah ka zaunar da mu lafiya mun gama wannan fasali sai mu dakata sai wani sati abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh